alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da karatun littafin mu al'aqidatu dahawiyya na Imam Dahawi mai bayani dangane da aƙidoji na ahlus sunna jiya mun yi bayani dangane da inda ya shafi mun fara bayani dangane da imani ko ya ce ikirari ne da halshe da kuma gaskantawa da zuciya na ƙara muku cewa da kuma aiki daga bubuwa waɗannan su ne rukunai guda uku na imani yana ƙaruwa da ƙaruwa ayyukan alkhairi kamar wanda yake ragewa saboda saba ma Allah ko in mutum yana ja da baya ga ayyukan alkhairi sai imaninsa ya rage ko sannan mun ka tsaya jiya to ci gaba dai da bayani dangane da abin da ya shafi imani ya ce wal muminuna kulluhum auliya'ur rahman muminai dukkan su waliyan Allah ne waliyan Allah ne mai rahama kaga yana yana son ya bayani ne ga cewa kuma daga cikin aqidar ahli sunna wal jama'a akwai yadda da waliyan Allah su wane ne waliyan Allah duk mu'minne duk wanda yayi imani to waliyan Allah ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani cikin alkur'ani ya ce ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala ku saurara inna auliya Allahi lalle waliyan Allah kaga auliya jam'i na waliyun lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a kansu gobe kiyama ranar da mutane suke cike da tsoro to su waliyan Allah ba su da tsoro Allah ya amintar da mu wallahu ya hazanuna kun ba zan suna bakin ciki bakin cikin da zai samuwar mutane gobe kiyama to waliyan Allah suna cikin aminci su wane ne waliyan Allah yace allazina amanu su ne waɗanda sun kai imani wakanu yattaquna kuma sun kazan suna tsoron Allah suna biyar dokokin Allah kaga cikin waɗannan ayoyin biyu na suratu yunusa Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani game da waliyai to duk abin da Allah ya tabbatar cikin Qur'ani akwai musulmin da zai kore shi kai musulmin da ke musanta shi don haka Allah ya tabbatar da yana da waliyai to kuma alhamdulillah Allah bai ba abin cikin duhu ba sai yayi bayani su wane ne waliyan yace su ne waɗanda sun kai imani kuma sun kazan suna biyar dokokin Allah waɗannan su ne hanyoyi biyu da ake gane wali imani da kuma biyar dokokin Allah kaga ashe kenan wanda bai da imani wanda a kafiri kafiri bai cikin waliyan Allah hakan ga koda musulmi kake kuma in kana in baka biyar dokokin Allah kana biyar sun zuciya to shi ma nan akwai wani bangare na wilaya wanda baka samu ba don ya ce alladina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda sun kai imani kuma sun kaza suna biyar dokokin Allah dangane da waɗannan ayoyin biyu ko wannan ayat ta ƙarshe alladina amanu wa kanu yattaquna sai malamai sun ka ce to waliyai sun ka su kashi biyu ko ku walitaka ta ka su kashi biyu akwai wilaya amma akwai khasa wilaya ga mamma wadda ta game duk wanda ya karɓa sunan musulmi ya shigo cikin wannan wilaya kun fahimta duk wanda an musulmi waliyan Allah ne irin walitaka ta gaba ɗaya sannan akwai wilaya khasa walitaka ita kuma keɓantatta wadda Allah ya keɓance ta ga wasu keɓantattun mutane waɗanne mutane Allah ya keɓanta su ne waɗanda sun ka cika a danga ta biyu wakanu ya taƙuna sun ka zan suna biyar dokokin Allah ita wannan ba kowane musulmi wilaya amma duk wanda an musulmi yana da ita duk musulmi waliyan Allah na kamar yadda wata aya Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nuri walladina kafaru awliya'uhum at-tagut Allah shine waliyin waɗannan imani kaga wannan wilaya ce amma ta gaba ɗai gaman maya duk wanda an musulmi ya shigo cikin wannan nau'in wali takat kun fahimta yace Allah shine waliyin waɗannan imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur yana fitar da su daga dufan kafirci zuwa ga hasken imani walladina kafaru su kuma kafirai awliya uhum waliyansu at-tagutu tagutu shine waliyansu yukhrijuhum min min an-nur ila adh-dhulumati yana fitar da su shi tagutu ai ne tagutu anan shaytan yana fitar da su min an-nur daga hasken imani ila adh-dhulumati zuwa ga dufan kafirci kun fahimta kaga irin wannan wilaya ita ce wilaya amma wadda ta game kowa duk wanda an musulmi da ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai yadda da su in kenan ka zan waliyan Allah walitaka ta gaba dai ta gama gari amma walitaka ta keɓe wadda Allah ya keɓance wasu bayi nai to wannan shi sai ka yi aiki kun fahimta sai ka bi dokokin Allah ka yi abin da Allah ya ba da umarni gwargwadon ikonka sannan ka nisanci abubuwan da Allah ya hana in ka yi wannan sai ka samu wata daraja wadda za ta kai ka shiga cikin walitaka ta khasa keɓantacciya ina fatar kun fahimci wannan to shi yake nufi da wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman mu'minai dukkan su waliyan Allah ne sai malam ya ce auliya'ur rahman waliya Allah mai rahama humul ladina amilu bima warada fil kitabi was sunna su ne waɗanda sun kai aiki da abin da ya gangaro cikin alkur'ani da sunna amma mutum ne kafiri ko mushriki ko mai saba ma Allah kuma a ce mai waliyan Allah to wannan abin ga ruduwa ce rudi ne na shaidan waliyan Allah su ne waɗanda sun kai aiki da abin da ya zo cikin alkur'ani da sunna fa'addu ma aujaballahu alayhim sun ka bayar da duk abin da Allah ya wajabta a kansu abubuwan da Allah ya aza musu na aiki sun ka yi wata raku ma haramahu kuma sun ka bar abin da Allah ya haramtar da shi min alma'asi na sabon Allah kun fahimta fahimul mutaqarribuna illa Allah sune masu kusanta zuwa ga Allah bi da'atihi da ya mai da'a wa da'ati rasulihi da kuma da'ar manzo ne sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan sune waliyai to sababiyar kusantar Allah da son kai da biya Allah da son kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wata daraja wadda su waliyan ba san da ita ba sai ta faru kun fahimta kaga shine bambancin karama da mu'jiza karama shine girmamawa wani abu na girmamawa da Allah ke ba waliyinsa mu'jiza kuma wani abu wanda wanda ke gagaran mutane wanda ya gagar mutane wanda Allah ke ba a manzanninsa shi manzo Allah zai faɗa mai na baka mu'jiza kaza kamar annabi Musa kaga da an ka bashi mu'jizoji na hannu da sanda in ya fidda hannu da cikin hannun rigarsa sai hannun ya zama mai haske yana kyalli haka sanda ta in ya jefa sai ta zama cijiya kaga ya san da ita lokacin da Allah ya bashi kuma yana iya zuwa ya yi takara da ita amma shi wali abinda Allah zai bashi na karama bai ma sani ba sai ya faru don haka bai iya kiran mutane ce ku zo in gwada muku karama don haka duk wanda ya ce ku zo in gwada muku karama wannan ba waliyi bane ɗayan biyu ko dai akwai wani tsafi da yake yi tsafin nan ne shedannan aljannu ke taimaka mai ko ko akwai wani shedanan aljannin da an tare da shi shi ke taimaka mai ga waɗannan abubuwan da yake yi na saba ma al'ada daga ko ya san da aljannin ko bai san da shi ba kun fahimta don akwai waɗanda an tare da aljannu suna wasu abubuwa su ba su ko san da cewa influence ne na aljannu ba akwai waɗanda sun sani aljannun suna bayyana gare su su yi magana da su da komi su ce musu ku te ku yi kaza akwai waɗanda ba su ma san cewa aljannu ne ke iza suna yi ba misali lokacin da ina gidan yaro akwai wani yaro nan yake cikin gari wani yaro karami hakan ga to mugun barawo ne muna hira da shi ina kiran irinsu irinsu lokaci lokaci ina musu wa'azi to shi ne yake bani labarin yadda yake sata kuma uba ne babban mu ba abin da ya rasa gidansu kuma Allah ya samu uba ne so ne kwarai duk abin da yake so uba ne ne mai don ya basata amma bai bari shine yake faɗa min yace shi sata ba wai haka kawai yake taya ya sata ba cikin kwana in ya kwanta sai ɗaya mahalikin sai a ce mai ka tafi gidan wani kuɗi na nan ya zo da su ka ɗauko cikin mafalkin za a faɗa mai gidan wani inda gidan yake misali in tudun wada ne sai in ka zo tudun wada hanya na nan in ka bi ta za a dai mai misalin yadda zai kai ga gidan in ya zo gidan kuma za a yi mai yadda zai shiga gidan hanyar da zai shiga gidan in ya shiga gidan kuma za a faɗa mai in ka zo ka ta ɗaki na nan wuri kaza in ka zo ga yadda za ka yi in taga za ka buɗe in kofa za ka duk dai za a duk cikin kwana za a faɗa mai to in ya tashi to kamshin kuɗi ina in aka kawo sababbin kuɗi ba suna da kamshi ba to haka kamshin kuɗi shi zai directin ɗi ne har zuwa gidan kaga wanga da ji kasa influence ne na aljannu aljannu ne kaga irin su rukiya ya kamata a yi musu da yawan barayi aljannu ke sa su sata garinmu ma akwai wani iri ne da za ka kulle masallacin nan ko ɗaki ka kulle ba inda abin ga yake dai akwai kusuwa ko da ta kusa ta inda ta haita zai shigo ta kusuwar nan ya ɗauki kuɗi ya fita in dai akwai kusuwa sannan yanzu da zai shigo nan ya ɗauki wani abu in ka tare in ka tsaya nan kofar in dai ya riga ya ta ka caji shi komi ba ka samu sannan ɗaya ba gane da taguwa mai kyau ba su ɗauki ɗaukin da ya kai baka tara su kaga su ke sa shi kuma su ke amshewa to wata rana in sun ka sa shi cikin gida yayi sata sai su taya su su bashi nan bai iya fita bai iya fita sannan duk inda ka kai shi baya kwana in ba gidansu ba yanzu ka ɗauke shi ka kai shi kiri-kiri ta Legas da nan ka dai Legas dole sai an shigo mota ko jirgi ko to in ka bada minti talatin in ka rabu da shi can kiri-kirin an sa shi a sa sarƙoƙi a ɗaure shi hannu da ƙafa duk ko ina duk jiki ne a game da sarƙoƙi a ɗaure a ɗaure da turki in suna da shi in ka bada minti talatin in ka zo gidansu ana ce ma ai gashi nan tun ɗazu ya iso a ce ma tun ɗazu aka cewa tun ɗazu gashi nan ya iso kaga ba wani abu na da sai an ɗauki lokaci ba kaga da gani kasan jinnu ne to mafi yawan aljannu don haka suke kaji to shine don haka abin ga wali irin waɗannan waliyai keɓantattu to Allah na keɓanta su da wasu karamomi su ake kira karamatul auliyai karamomi abubuwa na girmamawa da Allah ke girmama waɗannan waliyya waɗannan bayan nashi da su to amma kamar yadda mutane sun ka ɗauka da yawan mutanenmu sun ɗauka ‘yan an ka ce waliyi kake to dole na yanzu kana da wata karama to wannan ba haka yake ba ga shari'a karama ba ta cikin sharuɗan walitaka ba dole na waliyi ya yi karama ba kun fahimta ba dole ba ne yana iya zama waliyan Allah irin waliyan ga keɓantattu na Allah amma kun ba wata karama ta bayyana gare shi kuma yana nan waliyi menene karama shine wani abu wanda ya saba ma al'ada wanda zai yi ko na magana ko na aiki mutum ya yi magana sai ya yi hasashe sai Allah ya tabbatar da hasashen nan wada kasan dai ya sani to wannan yana daga cikin karamomin waliyai kun fahimta hakan ga ya aikata aiki duk abin da zai aikata ya zanye shi akan sawaba duk yana cikin karama waliyai duk dai wani abu wanda ya saba ma al'ada karamatul awliya shine abin da ya saba ma al'ada kum wani abu extraordinary ko ko abnormal wani abu abnormal ya faru ga mutum abin da ya saba ma al'ada to shine karama wali to ba dole ko wani wali ya yana da karama ba akwai wasu waliyan Allah ne tabbas amma ba wata karama da tabbayana ga hannuwansu don haka karama dai ba sharɗi ne na walitaka ba kun fahimci wannan sannan ba duk wani abu da ya saba ma al'ada kuma ake ce maka karama ba abin da ya saba ma al'ada sai in ya faru ne ta hannun mutum wanda ya cika waɗannan siffofi allazina amanu wa kanu yattaquna in ta in ya faru abin da ya saba ma al'ada in ya faru ta hannun mai tsoron Allah wanda ke aiki da Qur'ani da sunna kamar yadda mallan ya ce wannan to na ake kira ne karama amma in ya faru ta hannun wani kafiri ko mushriki kamar yan tauri misali dan tauri ba kafiri bane ba ni ce musu kaya sukewa kansu kirari ni ne kafiri na wani ba haka suke kirari duk dan tauri haka yake da kafirci yake babban kirari ne shine kafiri shine kafiri na wani kaga dan tauri yana cikin auliya'ullahi to amma yan tauri suna da karamomi ko ko in ce suna da abubuwa zai da na saba ma al'ada ga al'adar jikin bil'adama da duka samu yuka ko adda ko takobi ko dai wani karfe mai kaifi kai yanka zai fasa to sai ya zo ya yanka ya yanka bakin karfi ne bai fasa ba ba ya saba ma al'ada ba ta gani hakan ga kamar irin waɗannan masu abin ga kasuwa sai ga ya shartu sansamin dogon yaro sai su koma ne rori kana ai haka nan kai kaga ya saba ma al'ada to amma yanzu ba za mu yi wanda ya zo da abin da ya saba ma al'ada me ya matsayinsa ga addini in mutum ne mai addini mai biyar dokokin Allah mai imani sai mu ce to karama ce da Allah ke ba waliyansa amma in abin da ya saba ma al'ada ya faru ne ta hannun mutumin banza kafiri ko mushriki ko fasiki wanda bai damu da addini ba kuma gashi ya zo da wani abu wanda ya saba ma al'ada kamar irin malaman nan miyagu sai malami ya je buzu bisa iska sai ya hau ya zanna ya ta matela mutane na iya haka nan kaga ya saba ma al'ada to malamin nan in na Allah ne sai mu ce karama ce in mun lura da cewa malamin cibbo ne dama malamin cibbo sai mu ce sihiri ne yayi tunda akwai sihiri qur'ani yayi magana sihiri ko waja'u bi sihirin azimin mutanen fir'auna Allah ya ce sun zo da sihiri wanda yake babu don haka sihiri gaskiya ne kun fahimta to to wannan shine kaga ashe in abin da ya saba ma al'ada ya faru ta hannun mutumin kirki to shi ake kira karama amma in ya faru ta hannun mutumin banza wannan ba karama bane wannan ihana ake kiransa wulakanci ne da Allah ya wulakanta shi domin duk wanda ya sanci imaninsa ga Allah ya race imaninsa ga wani aljani ya wulakanta ko bai wulakanta ba ya wulakanta da sihiri da tsafi da sauran bokanci duka dawa ake amfani da su aljannu shi ko aljani wa ma yu'allimana min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur su aljannu ba su karantar da kowa sihiri sai sun ce mai ka sani mu fitina ne kakka kafirta ma'ana duk wanda kaga yana hulɗa da aljani aljani na biya mai wata bukata tashi aljani bukata komi ba zai yi ma ba sai ya aza maka ka'idoji waɗanda yake kuma sakin layi ne ga addini shi yasa ka ganin ga mutum musulmi amma baya sallar asuba ko ko baya sallar juma'a ko ko baya wankan janaba kun fahimta ko kuma a ce mai yayi takalma da alkur'ani ya raba hijibi 60 hijibi 30 30 yayi takalmi ya shiga yauce ya fito ko ko yayi kujera da qur'ani ya aje shi yauce ya zauna bisa gare yayi wanka da dai sauran masu kama da su duk muna jin labarin suna faruwa ko to duk waɗanga wasu wane ne ke sa a yi haka nan aljannu in ka zo bi ɗan bukata inda boka shi boka da aljannu ya ka hulɗa to shi aljannu shi zai sa ƙa'ida in ana son bukatun nan ta biya ga abin da ga abin da za a yi kun fahimta ko ya ce mutum ya zo da yaro cikin masallaci ya kwana da shi ko a baka wani wuridi a ce ka samu yaro kana saduwa da shi kana karatun wuridin kaga wannan izgili ne ko ba izgili ba ne ko ku a ce ka samu jinin haila na mace sai a rubuta wata ayar qur'ani da jinin haila ku diba jinin haila duk shehu usmani yayi bayanin su in kun tuno cikin nurul albabi yace rubuta qur'ani da jini kafirci ne kaga ashe duk suna faruwa kun fahimta duk dai wasu abubuwa dai da kun ga ana yi misali ko a ce mutum ya zauna da najasa ka wani mutum mai mai wanki ka ba da labari duk wando ne kowane yana da najasa kowane yana da najasa kaga in ka bincika wani boka ka aza mai wannan wani aljanni ka ce ya zanna da to kana da najasa ina magana sallah take kaga babu sallah mafi yawan abubuwa na sakon Allah da hukajan ana yi duk aljannu ne ke iza su domin shi aljanni ba zai yi ma hidima komi ba sai ya raba ka da Allah in ka kafirta ya raba ka da Allah lokacin nan sai ya biya ma bukatar ka wanda ya ka iya biya ita ma tunda ba kowace yaka iya biya ba to bukatar nan da zaka nema ga boka shi ko ya neme ta ga aljanni aljanni ya ce maka saba ma Allah Allah na iya biyan ta in ka bi shi ko ba iya biya to don bi da baka fita batun aljanni ka bi Allah sai ya biya ma ita ko ma da ita kaga bacewar basira kenan Allah ya tsare mu to shine yace ina yake fahimul mutaqarribuna ila Allah su waliyan Allah su ne masu kusanta zuwa ga Allah da da'aci da ya mai da'a wa da'ati rasulihi da da'ar manzo ne sallallahu alaihi wasallama wa'anda ke wa Allah da'a suke wa manzon Allah da'a gurgudun iya wasu to su ne awwaliyan Allah Allah ya sanya mu cikin su wa amma ahlut tadajili amma mutanen dajjalanci dajjalai wata libisa da masu rikita gaskiya da ƙarya biza amihim da riya wadda suke yi dukulan nari cewa suna iya shiga wuta ba wani na iya faɗa wuta ba sai a ce sharifi ne ko a ce yana da maganin wuta wa maskil hayyati da kuma riƙe macizai yana wasa da maciji ya kama maciji ya sa cikin baki nai ya sa hannu na cikin maciji da sauran irin su ba kuna ganin su ba kasuwa fa haula waɗannan auliya shaytan waliyan shaytan ne ɗayan biyu ko wani tsafi ne suke yi shi tsafin nan ke taimaka musu ga abin nan da suke yi na dajjalanci ko ko wani aljani ne suke neman taimako da shi ke taimaka musu ga abubuwan da suka yi kaga dajjalai kenan ko waɗannan waliyan shaytan ne don hakan ga ban mancewa muna yara in kun tuno da an ga mutum da an yi bakon wani mahaukaci ga gari sai ga wallahi waliyi na waliyi na eh ina tun muna yara akwai wani mahaukaci da an kai garin mu bako ne zuwa yayi da tsaye yake kashi kuma in yayi kashi bai wanken bai bai bai bai bai dahara sannan kashin tun da yayi da tsaye duk kafafu ne kashi ne amma cewa akai waliyi ne libadda wai an ce wai yan wali badda sau yake yi domin in an ka gano tafiya ta kai eh to to gashi sun gano kun bai tafi ba tafiya ta kai don haka ba a ba a faɗi sai da an gama tun da yana wasu abubuwa sai ce waliyi ne kaga waliyin shaidan kenan don haka waliyi in dai waliyin Allah ne to ka'ida ne ya zama mai da'a ga Allah Allah ba zai ba kowa wali ta kasaba sai mai da'a gare shi wanda kun ga yana sabon Allah amma yana wasu abubuwa da na saba ma al'ada to wannan ba waliyan Allah bane waliyan shedan ne tunda waliyan sun kasu kashi biyu akwai awliya'ul akwai awliya'ur rahman akwai awliya'ush shaytan kun fahimta to Allah ya sanya mu cikin waliyan Allah shi kuma wani malami da game da wannan gaba da Imam Dahawi ya kawo yace wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman yace wa humul mawsufuna su waliyan Allah mai rahama su ne waɗanda an ka siffanta fi ƙaulihi ta'ala ga faɗar Allah da ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzan lalle waliyan Allah babu tsoro gare su gumba zan suna bakin ciki ba allazina amanu su ne waɗanda sun kai imani wa kanu yattaquna kuma sun kazan suna biyar dokokin Allah walaysatil karama karama da Allah ke ba waliyai bata kasance ba bidda'il karamati da da'awar karamomi akwai masu da'awanni ina da kaza ku to ku gani irin masu talla kasuwa ko sai ya zo kasuwa sai ya shiga cikin hancin jaki ya fito ta dubura da sauran dai irin waɗannan abubuwa dai ko ya aza qur'ani bisa ga yatsa ne qur'ani ya kama wannan kaga waɗannan duk shedannu ne wani shedanin aljani ne to karama bata kasance da da'awar karama wa kawari al'ada ce da kuma yin abin da ya saba ma al'ada ba kama ya tawahhamu kathirun minan nas kama yadda da yawan mutane ke zato bal zalika min al ihanati a wannan yana daga cikin wulakanci allati tushawihu tushawihu jamal al islam wanda ke bata kyawun musulunci irin waɗannan waɗanda su ba su yi da'a ga Allah ba amma kuma ga wasu abubuwa da na saba ma al'ada suna bayyana ga hannunsu to wannan ba karama ce ta walitaka ba waɗannan shedannu ne ko akwai wani tsafi da suke yi wanda ke taimaka musu ga abin nan da suka yi wanda ya saba ma al'ada ko ko akwai wani shaidanin aljani da suke tare da shi shi ke taimaka musu ga abin da suke ina fatar kun fahimta yanzu mun ji waliye ko kenan ga aqida ahlus sunna wal jamaa waliye gaskiya ne akwai waliyai na Allah amma su wane ne su ne mu'minnai dole waliya zan cikin mu'minnai sannan waliyan kuma sun kasu kashi biyu akwai waliyai na gaba daya wanda duk wanda adda imani duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasul ya shigo cikin walitaka ta gaba daya sannan akwai waliyan Allah ke bantattu su ko waɗanda na kai abin gaya ga da'a ga Allah sai Allah ya ba su wasu abubuwa na abin ga ko na magana ko na ma aiki ko na addu'a sanda duk yayi addu'a Allah na karba addu'arsa duk kaga alamomi ne na walitaka yawan karba addu'a ka Allah ya yawaita karba addu'a ka karama ce kayi magana ka yi hasashen abin da bai faru ba ka ce ina zato bayan kira ka yi ba su yin yanki don ba san gaibi ba na ina zaton abu kaza zai faru kaza sai Allah ya sa ya faru kamar yadda ka yi zato don alamomi ne na na karama eh kun fahimta ayyukanka duk su zan akan sawa ba Allah sira'il mustaqim wannan duka alamomi ne na karama da sauran dai abubuwa yace wa akramuhum indallahi mafi girman su wurin Allah su mu'minan adawa uhum mafi da'a su ga Allah wa atba'uhum lil qur'ani kuma mafi biye su ga alqur'ani mu'minai ba mun yi magana mu'minai ba cikin mu'minai wasu girma yace mafi girman su wurin Allah shine mafi da'asu wanda da ya da'a ga Allah to shine mafi girma kamar yadda Qur'ani yace yace inna akramakum indallahi atqakum mafi girman ku wurin Allah shine mafi mafi tsoron Allah ku kaga duwar ana samun daraja kenan wurin Allah da girma gurgudun da'a da kawa Allah don gurgudun da'a kaga Allah gurgudun girman ka wurin Allah ashe kenan ba wai da daraja ta gida ko dukiya samu na dukiya ko mukami matsayi ba da su ake sa ba shi alama ta Allah ya girmama ka ba wannan kowa Allah na ba kafiri da musulmi an yi lokacin da masar ba ta da shugaba illa fir'auna fir'auna musulmi ne ko kafiri kafiri ne ma Allah ya bashi mulki haka sarkin nan na zamanin annabi ibrahim wanda ya jaya da annabi ibrahim me sunansa namarud shi ma kaga kafiri ne bakin kafiri amma Allah ya bashi mulki nan Najeriya kafiri nawa yayi mulki suna da yawa ka gani su Eransi su Gawan su Obasanjo su Jonathan waɗanda duk ba su yi imani da Allah ba amma kuma duk sun mulki Najeriya duk wanda an Najeriya kasan su yake don me don Allah ya nuna cewa ba da mulki ko kuɗi ko wani abu ne na duniya wannan ba shi ya alama cewa Allah ya girmama ka ba girma wurin Allah shi ne tsoron Allah Allah ya cika mana zukatanmu da tsoro ne yace arada malam yana nufin da yace wa akramuhum indallahi atwa uhum mafi girman mu'minai wurin Allah mafi da'a su wa adba'uhum lilqur'ani ko mafi biyasu ga alqur'ani arada akramal mu'minina malam na nufin cewa mafi girman mu'minai huwal adwa lillahi shine mafi da'a ga Allah wal atba'u lil qur'ani ko mafi biya ga alqur'ani duk wanda ya fiyawa Allah da'a to shine mafi girma wanda yake bibiya ga dokokin alqur'ani na aiko a bari shine mafi girma wa huwa al atqa kuma shi ake kira mafi tsoron Allah wal atqa mafi tsoron Allah huwa al akram shine mafi girma wurin Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna akramakum indallahi lalle mafi girman ku wurin Allah atqakum mafi da'a ku wafi sunan annan nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qal ya zo cikin sunan ya an ka ce kutubus sunan kamar abu dawuda tirmizi nasa'i da ibnu majah su as-sunan ya zo cikin littafan sunan annan nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi annahu qal annabi ya ce la fadala lil arabiyyin babu fifiko ga balarabe ala ajamiya akan wanda ba balarabe ba wala li ajamiya haka babu fifiko ga wanda ba balarabe ba ala arabiya akan balarabe wala li abyad haka babu fifiko ga farin mutum ala aswad akan bakin mutum wala li aswad haka babu fifiko ga bakin mutum ala abyad akan fari illa bi taqwa sai da tsoron Allah ashe farar fata ba alamar cewa Allah ya girma ka bane sannan don Allah ya ka da baka fata kun ba alama Allah ya ya wulakanta ka bane balarabe bai wanda ba balarabe ba kamar fillani suna ganin sun yi mutane ko sun yi hausa sun yi kaɗo don mi bahilla ce kunne nawa garai biyu to kaɗo ha to kila ma na kaɗo sun yi nashi girma to da mi ya shi ƙauha nawa gare shi biyu shi ma kaɗo biyu to da mi ya shi wahalice shi to shi kaɗo ya shi to to da mi ya shi wa ubanai shi bahilla ce annabi adamu to kaɗo ha to kuna uwa ɗaya uba ɗaya kace ka shi da mi ka shi in ba da sanin gari ba kun fahimta shi ne ya ce babu fifiko akan balarabe ga wanda ba balarabe ba haka babu fifiko ga farar fata akan baka fata illa bi taqwa sai da tsoron Allah annasu min adam mutane gaba ɗaya su daga annabi adam suke wa adam min turabin shi ko annabi adam daga turbaya Allah ya halicce shi na fatar kun fahimta ashe kenan da mi ake samun fifiko ga addini da tsoron Allah Allah ya cika mana zukatanmu da tsoro to haka dai ko don haka duk mai son ya zama mai girma to ya bi ya bi dokokin Allah da shi aka samun girma to sai gaba ta gaba Imam Dahawi yace wal imanu imani huwa al imanu billahi shine yin imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da imani da ranar lahira wal qadari da kuma imani da qaddara khairihi wa sharrihi qaddara ta alkhairi da ta sharri hulwihi wa murrihi mai dadi da mai marar dadi min Allah ta'ala duk mutun ya yarda da cewa waɗannan duk daga Allah suke waɗannan sune rukunnan imani kamar yadda ya zo cikin hadisin jibrilu ko ka gani ashe kenan imani rukunai nawa gare shi rukunai shidda na farko imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littafan da Allah ya saukar imani da manzanni waɗanda Allah ya aiko da littafan imani da ranar lahira sannan da imani da kaddara kaga masu cewa la kaddara kaga ba su da imani kun fahimta kaddaran nan kuma ta kware da mafi yawan mutane sun yarda da kaddara ta kwarai amma mugunya ba su yarda daga Allah take ba to da ta kwaran da wadda ba ta kware ba mai daɗi da marar daɗi duka mutum ya ɗauka daga Allah ne duk abin da Allah ya so shi zai faru duk abin da bai so ba zai faru ba to magana imani da Allah tun harkun karatun mu mun yi bayanin imani da Allah menene imani da Allah waɗannan su ne rukunan imani guda shidda ko na farkon shine imani da Allah me imani da Allah yadda da samuwar Allah cewa akwai Allah don akwai waɗanda ka cewa gaba ɗaya babu Allah to matakin farko na imani da Allah shine yadda da samuwarsa cewa Allah akwai shi kuma Allah tabaraka wata'ala ba daga baya ne ya samu ba baya da farko kamar yadda baya da farko kuma haka baya da ƙarshe tun da ɗaya akwai shi kuma zai ci gaba da zamowa hakko yaushe ba irin mu bane a an yi lokacin da babu belle abu ko ba a san lokacin da babu shi ba ya Allah ka cewa farkon suratul insani hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura lalle wani lokaci na zamani ya zo ma dan adam dan adam duka duk wanda a dan adam wanda ya shigo cikin al-insan wani lokaci na zamani ya zo mai lam yakun shay'an madhkura wanda bai zama wani abu da aka ambato ba wanda ba a ko haife shi ba ba a san kuma ana haihuwa ta ba to yadda an kai lokacin da babu shi haka komi ta daɗe sai an yi lokacin da babu shi kuma kaga ashe ɗan adam hadisi ne da baya an ka fara shi kuma yana da iyaka za a yi lokacin da babu shi to saɓanin Allah shi Allah ba lokacin da babu shi kuma ba wani lokacin da za a kai a ce ya ƙare ko mulki na ya ƙare ko ya expiring yana nan kuma har abada suna cikin imani da Allah ka yadda da samuwa tai ka yadda da cewa da ɗai akwai shi kuma zai ci gaba da zama har abada ka yadda da cewa shine ubangijin halittu duka duk abin da ka gani da duniya da lahira da sammai da kasai da ko'ina halittar Allah ne shi ya halicce su sannan ka yi imani da shi don akwai waɗanda sun yadda akwai shi sun yadda amma ba su yi imani da shi ba ka yi imani da shi bayan ka yi imani da shi sannan ka zo ka bauta mai kuma bautan nan shi ɗai in ka bauta mai ka bauta wani abu har yanzu dai zero ka bauta mai shi ɗai to waɗannan duka suna daga cikin imani da shi sannan ka yi imani da manzannin da ya aiko da littafan da ya saukar ka yi imani da kuma ɗa'a ga dokokin da ya saukar waɗannan duk suna cikin imani da Allah ina fatar kun fahimta wa mala'ikati da kuma imani da mala'iku imani da mala'iku shine ka yadda da cewa akwai mala'iku domin mun karanto baya akwai wani bangare cikin musulmi da ba su yadda da mala'iku ba duk ayoyin da Allah ya magana game da mala'iku da hadisan da annabi ya magana game da su sallallahu alaihi wasallam sai su yi mustawili wani abu na ce can daban a ka yadda da cewa akwai mala'iku sannan mala'ikun nan ba alloli bane ba ƴaƴan Allah bane bayan Allah ne kamar ko waɗanne bayi na Allah sai dai bayi ne na Allah ibadun mukramu na bayi ne abin girmamawa don me saboda da'ar da suke yi ga Allah la ya asuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumaruna bayi ne masu da'a ga Allah sannan ko waɗanne mala'iku kuma ba mala'iku ba wanda ya san adadin su illa Allah sannan ko waɗanne akwai aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa musu da iyakar da iyakance musu kun fahim kun ba ku saba ma Allah to yana daga cikin imani da mala'iku sannan imani da littafai littafai gaba ɗaya waɗanda Allah ya saukar kamar ya saukar da zabura ga annabi Dawuda ya saukar da attaura ga annabi Musa ya saukar da linjila ga annabi Isa ya saukar da Qur'ani ga annabi Muhammadu ya saukar da suhufu Ibrahim ga annabi Ibrahim ya saukar da suhuf shima suhufu Ibrahim wa Musa ashe kenan Ibrahim yana da suhuf shima annabi Musa yana da kun fahimta da sauran manzanni dai duka duk manzon da Allah ya turo Allah ya bashi littafi to imani da waɗannan littafai jumlatan yana daga cikin imani da littafan Allah sannan imani da alkur'ani khassatan shi ma yana daga cikin imani da littafan Allah shi ne littafin ƙarshe kuma ya kunshi duk abin da littafan da sun gabace shi ya kunshi abin da a cikin su kun fahimta ka yi imani yanzu abin da an ka nema littafan da na zo gabanin ƙur'ani imani kawai an ka nema amma ba a ce mu ɗauko su mu yi aiki da su ba yanzu yanzu da me aka aiki da alƙur'ani shi ne littafin ƙarshe ya shafi duk waɗancan abin da ya zo na dokokinsu ciki ne wannan ka gani doka ce ta ƙur'ani duk abin da bai duk dokokin da a cikinsu wanda bai zo cikin ƙur'ani ba yanzu ba aiki da sai dai a yi imani cewa Allah ya saukar da su wa rusulihi da imani da manzanni Allah ya turo manzanni ya ba su littattafai waɗanda littattafan nan dokoki a ciki to dole mu yi imani da manzanni matsayinsu na bayan Allah bayan Allah ne Allah ya zaɓe su ya ba su manzanci ya turo su ga mutane to yanzu abinda an ka nema manzannin Allah mu yi imani da su kawai amma baka cewa ni mabiyi manzo wani nake wane ne an ka ce mu bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine shugaban su duka kuma shine na karshen su shine manzon mu wal yawmil akhir da imani da ranar lahira ka yadda da cewa akwai ranar lahira wacce ce ranar lahira ranar da Allah zai tayar da bayi gaba ɗai wuri guda yayi hisabi dangane da abin da sun ka aikata duniya wanda ya aikin kwarai a kai shi aljanna wanda ya muna na aiki a kai shi wuta to yadda da wannan ranar da abubuwan da Allah da annabi sun ka bada labari za su faru cikin wannan ranar tun da bakin tayar da mutane gargada su zuwa wurin da za a hisabi yin hisabi awan ayyuka etara sirai shan alkautar da sauran abubuwa da duka da za su faru cikin wannan rana duk sun shigo cikin imani da ranar lahira duk mu yi imani da su kuma alhamdulillah duk mun yi imani da su mu ko sannan wal qadar imani da qaddara inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadarin komai mun halicce shi da qaddara duk abin da ka gani duniya ba abin da ke faruwa sai abin da Allah ya kaddaro ina fatar kun fahimta da kaddaran nan ta alkhairi da ta shari wani abu ya same ka na alkhairi ka kaddarowa ta Allah ta alkhairi wani abu ya same ka wanda an na shari ka kaddara Allah ta shari kanka cewa ne ya kulla min shari ko da ya kulla shari in bai daidai da abin da Allah ya kaddaro ba sharin nan zai same ka da zai same ka ba ashe duk abin da ya same ka kaga ka dauka haka Allah ya kaddaro in na musiba ne ka nemi lada wurin Allah in na alkhairi ne ka gode ma Allah iyaka in har Allah ya sa wani ya zan sillar samun wannan alkhairi shi ma babu le bayan ka gode ma Allah shi ma ka gode mai matsayi ne dan Allah ya amfani da shi ga samun wannan alkhairi amma haka dauka shi ya baka alheri Allah tabaraka wa ta'ala ya baka don haka ashe in kana neman alkhairi ga wani ya kamata ka neme shi ko ga Allah ga Allah in kana neman tsari daga sharri wani ya kamata ka neme ya tsare ko Allah Allah shi ke tsarewa to shine imani da kaddara a takaice ta kware da mugunya huluhi wa murri mai daɗi da marar daɗi duk cewa daga Allah ne kuma in bancin abin da Allah ya kaddaro ba abin da ke faruwa to in ka san da hakan ga akwai yadda za a yi kai tsoron wani cewa ne wallahi kun san mugu ne yana kullun shari ko ya kulla shari in bai daidai da abin da Allah ya kaddaro ya same ka duk abin da zai samun ka rayuwarka ta duniya an rubuta tun kana cikin cikin mahaifiyarka wata hudu yana cin lahul mahfuz yana iya zuwa lahul mahfuz ya goge wani abu ya sa wani abu ko ya rage ko ya ƙara ba mai iya zuwa lawal ma don haka ashe kenan mai sheri sherin sa aikin banza ne in ka ga yayi sheri ya kama dama ya yi daidai da abin da Allah ya kaddaro ina fatar kun fahimta to yadda da haka shine imani da kaddara to sai yace wa nahnu mu'minuna bi zalika kulli mu ahli sunna masu imani muke da waɗannan abubuwan duk abubuwan da ya zano tun magana shekaran jiya ko jiya ko duk abubuwan nan na imani da ya zano to mu ahlus sunna masu imani muke bizalika da wannan kullihi dukkan duk mun bada gaskiya da ko akwai wanda an ka cimma matsala gare ku ba ku yadda da shi ba duk mun yadda da su alhamdulillah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi kuma daga cikin aqidar mu ahlus sunna ba mu rarrabewa tsakanin mutum guda da cikin manzannin Allah sabani yadda wasu mutane ke yi kaga yahudu sun yi imani da annabi Musa sun kafirce mu annabi Isa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama nasara su ko sun yi imani da annabi Isa sun kafirce mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun fahimta kaga ashe duk manzannin Allah wa aiko su Allah ya aiko su kuma ya aiko su da da'awa guda ne shine Allah ta abudu illallah ko ko shahadatu Allah ilaha illallah ga aqida duk da'awar su guda ce iyaka ga abubuwa na furu'a sun kaɗan sa shari'a su saba amma dai ga aƙida duka aƙida guda ce shine ka abota ma kowa sai Allah to ashe tun da aƙidar su guda ce in ka ce na yi imani da wani amma ban yarda da wani ba me ka nuna ka nuna ashe imanin da ka ce na yi da annabi wani ƙarya ce domin in dai da gaske ka yi imani da wancan annabi to ai aƙidar su guda da wanga annabi da kake inda da gaske ne da za ka yi imani da duk annabawa saboda duk aƙida guda ce sun ka zo da ita kun fahimta don haka duk wanda ya ɗauki ko da annabi guda cikin annabawan da Allah ya ce ban yadda da shi ba to ƙarya yake bai yadda da annabi ko guda ba in dai ka yadda da guda to za ka yadda da su dukkan su don aƙida duk da a wasu guda ce ga aƙida shine yace la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu rarrabewa tsakanin mutum guda da cikin manzanni ne kamar yadda nassin qur'ani yace la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu rarrabewa tsakanin wanda cikin mace mun yadda da wane ba mu yadda da annabi wane ba wa nusaddiquhum kulluhum muna gaskanta su manzanni dukkan su alama ja'u bi akan abin da sun ka zo da shi ko wani manzo shari'ar da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi da ita mun gaskanta shi akan ta shari'ar da annabi Dawud ya zo da ita gaskiya ne daga Allah ne shari'ar da annabi Musa ya zo da ita gaskiya ne daga Allah ne shari'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo duk sauran annaba annabi Isa annabi Yusuf duk manzannin da Allah ya aiko shari'o'in da duk mun gaskanta su duk daga Allah ne amma dai wanda an kace mai imani da shi yanzu mai aiki da abin da ya zo shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun fahimta to yace wa ahlul kaba'iri sai wata gaba kuma ta gaba mutanen kaba'ira menene kaba'ira babban zunubi kaga ya nuna zunubai kenan sun kasu kashi biyu akwai karami akwai babba babban zunubi kamar yadda malamai sun kai ta'arifi sun yi ta'arifat masu yawa amma ta'arifin da ya fi shine duk zunubin da Allah ya yi wa idi ga mai yi nai ko an kai wa idi da wuta duk wanda ya aikata kaza azaba wuta ta tabbata gare shi ko an kai wa idi da azaba wanda ya aikata kaza azaba mai girma ta tabbata gare shi ko an kai wa idi da la'ana la'ana Allah ta tabbata ga masu kaza ko wanda ya kaza la'ana Allah ta tabbata mai ko an kai wa idi da hushi wanda ya yi kaza ko ya ce kaza hushin Allah ya tabbata gare shi kun fahimta da sauran masu kama da haka ko ko an kasa haddi duk wanda ya yi laifi kaza a yi mai haddi to waɗannan waɗannan cika waɗannan siffofin su ne kaba'irori abinda kuma laifi wanda yake ga shari'a laifi ne amma ba a yi wa idi da wuta ko azaba ko la'ana ko hushin Allah ko ko haddi ba to laifukan da ba shiga cikin wa'annan musu ko sune sune asfagair sune kananan laifukan kamar yadda Allah tabaraka wata Allah yake cewa in tashtanibu kaba'ir ma hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nadkhulukum mudkhalan karima in kun nisanci manyan manyan kaba'irorin abinda an kai hanni gare su to za mu kankare muku kanana ashe kenan zunubai akwai kaba'irori akwai kanana za mu kankare muku kanana sannan mu shigar da ku wata mashiga ta karimci aljanna kenan Allah ya sa mu aljanna to shine yace menene aqidar ahli sunna ra'ayin ahli sunna ko matsayar ahli sunna ga masu aikata kaba'ira kaba'irin zunubi yace wa ahlul kaba'ir masu ma'abuta kaba'irori min ummati muhammadin daga al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wa sallama finnari la ya khaluduna waɗanda Allah bai gafarta mu ba za a sa su wuta ba to in sun shiga wuta la ya khaluduna ba za su dawoma ba wannan ita ce aqidar mu kun fahimta idza matu in dai sun mutu wa hum muwahhiduna suna masu dayanta Allah matuƙar sun mutu da tauhidi suna masu ɗayanta Allah to ko da sun mutu suna aikata kaba'ira wa illam yakunu ta'ibina ko da ba zan tubabbu ko da ba su tuba ba kun fahimta ba da Allah kullaha bayan sun haɗu da Allah arifina mu'minina suna masu sanin Allah sani na haƙiƙani kuma suna masu imani da shi to abin da a aƙidar mu shine la ya finnar la ya khalidun ba za su dawo mauta ba me hikimar kawo wannan magana ya kawo ta ne domin ya yi raddi ya nuna bambanci tsakanin aƙidar mu ahlus sunna da aƙidar khawarij da mu'tazila mun yau baya khawarij suna da ra'ayin cewa duk wanda ya aikata kaba'ira ya zan kafiri mun yau shi baya ko ba mai ba hakan ga su ko mu'tazila suna da ra'ayin cewa e duk wanda ya aikata kaba'ira cikin al'ummar manzon Allah to sunan imani ya sance mai amma kun ba za a ce mai kafiri ba inda sun ka saba da da khawarij kenan ba za a ce mai kafiri to yana ina sun ka ce huwa fi manzilatin baina manzilatayn yana tsakanin wani matsayi tsakanin matsayi biyu shi ba kafiri ba shi ba musulmi ba da ka aikata kaba'ira shikenan ba za a kira ka musulmi ba to me za a kira nai kafiri sun kace kun ba za a kira shi kafiri ba to menene sun kace yana tsaka tsakiya tsakanin shi ba kafiri shi ba musulmi ba kaga ya zan janjalembo ya zama jemage kun fahimta to domin yayi raddi ga wannan ra'ayi na khawarij da mu'tazila sai ya kawo wannan magana to mu ahlus sunna mu ko menene ra'ayin mu game da musulmi masu aikata kaba'ira ya ce shi ne musulmi masu aikata kaba'ira mutane ne masu laifi amma suna nan musulmi ba za mu kira su kahirai ba ba za mu sance musu sunan musulunci kamar yadda mu'tazila sun kasance mu sunan musu suna nan musulmi suna cikin al'ummar manzon Allah amma dai mutane ne masu laifi za a bar su wahum fi mashi'atihi suna cikin mashi'a Allah wa hukumihi da hukuncin Allah in sha'a in sha'a gafar lawan in Allah ya so ya gafarta musu wa'afa anhum ya yafe musu bi fadlihi da falalassa kama zakar azza wa jalla fi kitabi kamar yadda Allah mai girba da buwaya ya ambata cikin littafin sa yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah bai gafara in an yi shirka da shi mutum yayi shirka kuma ya mutu yana yi Allah ba zai gafarta mishi ba waya ga shura amma yana gafarta ma duna zalika duk abin da bai kai shirka duk laifin da bai kai shirka ba in dai ka ba'ira ta ko abin da Allah na gafarta shi liman sha ga wanda ya so wa in sha'a in ya so kuma azabahum fin nar sai ya azabtar da su cikin wuta sababiyan laifin nan nasu bi adali da adalcin sa wanda ya aikata kabara an kasa shi wuta an zaluntai ba zalunce shi ba kun fahimta sun mai yukhrijuhum min hasannan bayan ya shigar da su wuta a sun yi fursuna gwargwadon laifukansu sannan ya fitar da su daga gare su bi rahmatihi da rahmarsa wa shafa'ati shafi'in da kuma ceton masu ceto min ahli da'ati da cikin mutane masu yi mai da'a thumma yab'athun sannan ya tura su ila jannati zuwa ga aljannatai wannan shine ra'ayi da kuma aqida ta ahli sunna game da musulmi masu kaba'ira to sai dai inda malamai sun ka kamo gyara na shi mallan cewar da yawa ahlul kaba'ir min ummati muhammadin masu kaba'ira da cikin al'umma annabi kaga sai magana ta ta nuna kamar wannan ya keɓanta ga al'ummar annabi ko sai malamai sun ce a'a in mun ka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya shafi har waɗanda ba al'umma annabi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya mutu yana da koda misalin ƙara azzara na imani cikin zuciya sai ba zai dawo mauta ba da yace duk wanda ya mutu bai ce cikin al'umma ta ba ashe wannan duk al'ummomi sun shafi wannan kun fahimta don haka wannan ra'ayi ba ya tsaya ga musulmi ɗaya al'ummar manzon Allah ba duk sauran al'ummomin duniya in dai baka shirka ka mutu da imani duk yadda iko da gwargwadon azzarra amma kana da kaba'irori to za a baka zuwa ga mashi'a Allah ba za mu yanke ma hukunci mu ce dan wuta yake ko ko kaza ba in Allah ya so ya gafarta maka da falalatai don ya ce yana gafa ko ba a tuwo ba yana gafarta duk abin da ya so in ban da shirka kun fahimta in kuma ya so ya kama ka a sababiya wannan kaba'ira da ka aikata ya azabtar da kai Allah ya tsare mu daga azaba wa zalika wannan ko bi anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki ta walla ahla ma'rifatihi shi yake jibintakar mutanen da sun kasan shi sani na haƙiƙani nan ma malamai sun yi mulahaza game da ahla ma'rifati domin kada mu dace da aqidar jaham jiya munyo musulmi sun kasu wajen kashi nawa kashi uku ko hudu dangane da abin da ya shafi Allah ko ku abin da ya shafi imani wasu na ganin imani magana baki ce kawai da ka faɗi la ilaha illa ko da ba kudurta ba ka zan musulmi ba mun yaushe ba jiya wasu kuma suna ganin a'a da ka san Allah cikin zuciyarka ko da baka yi imani da shi ba shi ma dai musuluncin ka ya tabbata jaham shi adda wannan wasu kuma suna ganin a'a dole sai ka faɗi da baki ka aikata da zuciya ka kudurta da zuciya ka aikata da gabubuwa wannan ita ce aqida ahlus sunna duk mun yau jiya ko to shine sai ya ce wa zalika wannan ko bi anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki ta walla ahla ma'rifatihi shi yake jibintakar waɗanda sun kasan shi sai malamai sun ka ce to in mun ka bar wagga gaba haka kamar yadda imam dahawi ya ce to kenan yanzu mun ɗebo cikin aƙidar jaham jaham waɗanda na ce imani shine sanin Allah kawai ka dai san Allah abin da ya kamata ya ce dalika bi anna Allah tawalla mu'minina domin Allah shi ke jibintakar masu imani kun fahimta wallan ya ji alhun fiddare ne su waɗanda na san Allah sun kai imani da shi Allah bai sanya su ba dare na cikin gidajen biyu duniya da lahira bai sanya su ka ahalin kuraci kamar mutanen da sun ka musanta shi ba waɗanda sun kai imani da Allah jama'a suna zama daidai da waɗanda sun ka musanta Allah sun ka ce ba su yarda da Allah ba ko sun haƙi imani da shi duniya da lahira ba su zama ɗai allazina khabu waɗanda sun ka taɓe min hidayati daga shiryarar ubangiji walam ya nalu ba su samu min walayatihi daga daga jibintakarsa ba ba su da wani haƙƙi na jibintakar Allah Allahumma sai yayi addu'a ya ce ya Allah ya waliyal islami wa ahli ya majibincin musulunci da musulmi sabbitina alal islami Allah ka tabbatar da mu akan musuluncin ga hatta nalqaka bi har mu haɗu da kai da shi kada mu fara mu bari Allah ka tabbatar da mu akan musulunci hatta nalqaka bihi har mu haɗu da kai da shi wannan addu'ar ta tabbata daga manzon Allah tana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma addu'a ce babba fa qawluhu can ga sharhi mallan yace maganar malam da yace wa ahlul kaba'ir min ummati muhammadin fi nar la yakhluduna ma'abuta kaba'ira da cikin al'ummar annabi ba su za su dawo mauta ba idza matu wa hum wahiduna in sun mutu suna masu tauhidi ko yace raddul liqaulil khawarij wal mu'tazila raddi ne malan ke yi ga ra'ayin khawarij da mu'tazila alqa'ilina bi takhlid ahli kaba'ir fi nar wa'anda ke da ra'ayin cewa masu waɗanda na mutu suna kaba'ira za su dawo bauta lakin al khawarij sai dai khawarij taqulu bi takfirin suna magana game da kafirta duk wanda ya aikata kaba'ira ya zan kafiri shine ra'ayin khawarij wal mu'tazila su kuma mu'tazila bi khurujin an al iman sun ce sun fita daga imani kam ko la bi dukhulin fil kubra amma kun ba su shiga cikin kafirci ba a ce musu musulmi kuma ba za a kira su kafirai ba bal lahum manzilatun bayna manzilatayn suna da wani matsayi tsakanin matsayi biyu kamar ta kaddama kamar dai yadda bayanin haka ya gabata indal kalami lokacin magana ala qauli sheikh ga magana shi imamu dahawi da ya ce wala nukafiru ahadan min ahlil qiblat bi dhanbin ma lam yastahillahu ba mun yoshe ba baya don an yi wannan fashin baki wa ahlul magana ta kuma shi dahawi da ya ce wa ahlul kaba'ir min ummati muhammadin ma'abuta kaba'irori da cikin al'umma mu takhasisuhu ummati muhammadin kebanci al'umman muhammadu da yayi ko yufhamu minhu ana fahimta da gare shi da gare shi anna ahlul kaba'ir cewa ma'abuta kaba'irori min ummatin na wata al'umma gairi muhammadin wadda ba ta muhammadu ba qabla nafsa tilka shara'i bihi gabanin soke waɗannan shari'o'in da shi annabi hukumuhum mukhalifun li ahlil kaba'ir kamar hukuncin su ya saba ma ma'abuta kaba'irori min ummati muhammadin haka magana ce ta nuna don ya ce wa ahlul kaba'ir min ummati muhammadin ashe ya nuna kamar wannan hukuncin yake banta ga masu kaba'ira na al'umman Muhammadu banda sauran al'ummomi yace wa fi zalika nazarin amma akwai abin tsokaci ga haka fa inna nabiyya domin annabi sallallahu alaihi wasallama akhbar ya bada labari annabu cewa yadda al'amari yake ya kharuju minan nari zai fito da cikin wuta man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min iman duk wanda adda ko da kwatancin azzarra na imani cikin zuciyarsa zai fita da cikin wuta ko da an sa shi wala mai kusa ummata bi zalika kun bai keɓanci al'umma ta yace na al'umma ta ba ashe kenan wannan ya nuna duk kowa da kowa bal zakara al-iman mutlaqan ya ambaci imani sakewa wai fata amma ka lura da shi kun fahimta وليس في بعد النسخ ذكر الأمة وقوله في النار معمول لقوله لا يخير وإنما قدمه لأجل السجاء لأن لا أن يكون في النار خبر لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعد الشارحين to haka da ya ci gaba da bayani ina fatan wannan da shi bayyane yake Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi waɗannan duk suna daga cikin aƙidodin da ya kamata mutum ya kudurta kuma alhamdulillah har yanzu dai ni ban ji inda muke da tangarɗa ba duk waɗannan abubuwa alhamdulillah haka muke to kaga mun ƙara samun hujja ga su mun gani rubuce ko Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi Allah ya ƙara mu sunnar manzon Allah haske da ɗaukaka mu kuma Allah ya ƙara tabbatar da mu akan sunna da kuma akidojin ahlus sunna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika